أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله za mu tashi a cikin karatunmu na shama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mastufiya na babban malamin nan abu musa abu isa eh muhammadu ibn isa ibn sura at-tirmidhi ko wanda a yau muna muna biyu ne ga watan zulqa'ada ko zulhijja eh mun shiga zulhijja muna ɗaya kuma ga watan daga watan bakwai ko mun shiga watan bakwai to insha Allah za mu tashi a yadda muka tsaya a karatunmu da ya gabata idan ba mu manta ba muna babu ma ja fi tarajjuli rasulillah sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yana bayani akan tarajjul ta ce gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a hadisi na talatin da hudu hadisin Muhammadu bin Bashar حدثنا محمد بن بشار أخبرني يحيى بن سعيد عن هشام بن حصان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا جبا نعم daga Muhammad ibn Bashar ya ce Yahya ibn Sa'id ya ba mu labari daga Hisham ibn Hassan daga Hassan al-Basri daga Abdullah ibn Mughaffal daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koko ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha rasulullahi manzon Allah ya hana ani tarajjuli a taji gashi illa gibban sai dai wato so ɗaɗɗaya a rana illa gibban a wani ruwayan illa giba'an manzan Allah ya hana taji gashi sai so ɗaɗɗaya manzan Allah so ɗaya ke tace gashi kenan a rana kuma wato yana nuni ne zuwa ga nisanta mutum da shagaltuwa da kwalliya ya yi mubalaga wajen kwalliya ta yadda zai rabu da Allah ya zamanto ko da yaushe mutum yana jikin madubi da kum yana tace-tacen kai yana gyare-gyaren shafe mai da sauransu zan Allah ya hana illa gibban sai su ɗaɗɗaya akwai wani hadisi da yake cewa zurgibban tasdad hubban inda aka yi ziyara kana ziyara gibban so ɗaya haka kar ka je ka koma ka je ka koma tazdad hubban sai ana son ka amma ka yi ta zuwa ka yi ta zuwa ka yi ta zuwa sai a gundura da kai aka ji da kai gibban shine tsayi daya to na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya yi hani an tarajjuli gabarin yawan tace tacen kai illa gibban sai so daya so daya a rana ka tace kanka yawa ba kuma hani ne na haramun ba in ka in ka tace kan fiye da so dai ba wai ka aikata haramun ba ne hani kashi kashi ne akwai hani na haramun akwai hani na karahiyya makaruhi abu ya zamanto makaruhi ne sai a ce an hana idan ka in ka bari wato in ka bari yafi amma idan ka yi baka da zunubi akwai kuma hani wanda wato kaman an hana ka ne idan ka yi baka da laifi yin sa banza barin sa banza amma dai kuma idan ka bari din da akwai lalatun da manzon Allah ya hana kaman misali shan ruwa ne manzon Allah ya ce idza sharibtumul ma'a fashrabuhu maslan wala tashrabuhu abban fa innahu yurisul kabida in da ku sha ruwa ku sha shi da tsotso ma'ana ka kurba he ka shanye ka kurba ka sha a hankali wala tashrabuhu abban kar ku sha shi da kwankwada fa innahu yurisul kabida ko yana saka ciwon hanta ko huhu yawwa yana sa ciwon huhu shansa da ƙarfi yana buga huhu yakan sa ciwo to kaga idan mutum ya zo ya sha ruwa a tsaye galiban man a tsaye muke shan ruwa aka je ka buɗe randanka kawai kana buɗewa ka kamfato ruwa kawai ka sha shi kwat kwat kwat kwat kwat abin ka kamayar amma kuma manzon Allah idan dai sha ruwa a ladabin shan ruwa yana sha ne a me a zaune a zaune yake shan ruwa kuma yakan sha shi matsan da tsotsa ba da kwankwada ba idan ka aikata ka domin ka ɗabbaka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana da lada amma dan ka kuskure baka aikata ba to baka da zunubi kaman cin abinci manzo Allah in dai ci abinci da yatsu nawa yake cin abinci da yatsu uku yake cin abinci kuma ya ce masu samu idan da ka ci abinci ka ce eh alaran ma yayi dariya eh saboda ya san idan ka san wasu idan suka bude tafin hannunsa hakan nan sai sun cika shi bal sai su afka shi a bakin su ba haka manzon Allah ke ba shi yatsu uku ne haka kuma ya ce yatsu uku ma ba wai lomomi da ka yi ta ci ka yi ta ci ka yi ta ci ba a yatsu uku nan kaman ka ci loma kaman hamsin haka ya ce ya sau uku dai haka in ka ɗan tsakura ka sa a bakin ka ka tsakura ka sa a bakin ka sai ka hakura ma mala abnu adama wai a sharri min batnihi hasbubni adama luqaymatin yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa sulusin li ta'amihi wa sulusin li sharabihi wa sulusin li nafsihi annabi ya ce ɗan ɗayan ku dai idan dai ce haka lokaimat wasu ‘yan ƙananun loma haka yukim na sulbahu wanda dai ɗan samu abin da dai samu ƙarfin ƙasusuwa jikin shi ba irin yadda mu muke afkawa abinci ba haka kaman kaman samudawa eh to ana son mutum yana takaitawa to mutum dai idan ya ci da yawa ɗin ba wai haramun ba ne amma kuma wato abin da ya fi ne ko sabiya da mutum mafi yawa yakan samu kece mutane ya je gurin Allah ne ya samu martaba ta hanyar aikata abubuwan da rashin aikata su ba laifi ba ne ko an fahimta aikata abubuwan da idan ka aikata su ba laifi ba ne amma sai ka bari saboda manzan Allah a wannan hadisi me yace wala ya zalo abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na bare gushe ba yana kusanta na da nafiloli har sai na so shi ashe da nafila ne mutum yakan yi ta aiki yayi ta aiki yayi ta aiki abinda ba dole ba abinda nafiloli ne saboda haka irin waɗannan abubuwa mu sabar mu kanmu kaman kallala cin abinci haka wato riyaba ne mutum dai yi ne har ya saba ko ba haka ba idan misali kakan ci abinci kaman plate biyu ne hakan nan ko ko kakan ci abinci kamar malmala uku haka to idan ka zo sai ka rage sai ka dawo malmala biyu da rabi ka rage ka dawo malmala biyu ka rage ka dawo malmala ɗaya ka rage har ka dawo rabin malmala ila ma har ka dawo loma ɗan ukun da ake so ana abin nan eh ni yanzu kun ga cin abinci alal akalli dai na san a rana dai in ci abinci dai idan aka kawo abinci na ma ma wani mai yawan cin abinci din to ina ganin kila irin wannan ninkin sa goma yake ce a rana a haka ma bai koshi ba saboda kusan mutum ya saba ma gabobinsa da ba yawan cin abincin zai yi ba an gani to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na har rasulullahi an tarajuli illa gibban manzon Allah ya hana yawan taje gashi sai gibban so daya haka a rana an gane حدثنا الحسن بن عرفة أخبرنا عبد السلام عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي الألاء الأودي عن هميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل جبا وكن قوانا ينا فسر وانشا حديث آه الحسن بن عرفة يتي عبد الرحمن عبد السلام بن حرب يا بام الأباري دقى يزيد ابن أبي خالد daga abul ala'il audi daga humaidu bin abdurrahman daga wani, wani mutum daga sahabban manzan Allah wani mutum kun ga ba a faɗi sunansa ba wani daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya tarajjalu gibban yana tace kai so ɗaya kaga wancan an ce na ha rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli illa gibban wannan kuma an ce manzon Allah ya tarajjalu gibban ya hana nan kuma gashi sabila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace yake bayar da umarni a aikace yake ba da umarni ba za ka ga annabi ya ce ka aikata kaza sannan ka samu manzon Allah bai aikata irin wannan abun ba sai ya fara aikatawa sai ya yi umarni da aikata wannan abin an fahimta? na kuma za Allah yana tace kai so ɗaya ne a rana kuma ba da ka bar gashinka kawai ya cucure ka ƙi tacewa ba da sauransu da gemu haka a tace gashi a tace gemu sabila da tsafta da kuma jamala Allah yana son abu mai kyau ko? sabila da haka kai ma kana son abu mai kyau alqalbu ya ashaku kullu jamil ko kullu jamil astaghfirullah alqalbu ya ashaku kullu jamil to haka ake so mutum yana kyautata suran sa kaman yanda muka ji yanda manzon Allah yake tace kai babu ma jaa fi shay'i rasulillah babi na biyar zai yi mana bayani akan furfuran manzon Allah ma jaa fi shay'i rasulillah حديثي نتلاتين دشيدا حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا همام أن قتادة قال قلت لأنس ابن مالك هل خدب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدقيه ولكن أبو بكر هو ولكن أبا بكر سبيل لكن إذا تزو da takfifi aikinta yana faduwa idan kuma ta zo da tashdidi aikin ta yana nan lakin na sai ta yi nasba wa mubtada ta yi rufa wa kaba an gane walakin abubakar khadaba bil hinna wal katab daga muhammadu bin bashar daga abu dawud hammam ya ba mu labari daga katada ya ce na ce ma anas ibn malik hal khadaba rasulullahi shin manzon Allah ya taba rina gashi rina gashi qala yace lam yablug zalika gashin annabi ai bai kai ga haka ba tsufan annabi bai kai ya fara rina gashi bai kai ga haka ba inna ma kana shayban fi sudgaihi wani furfura ne a mukamikinsa sudgaihi mukamiki ina ne mukamiki eh anya ko hausawa ne kuwa ina ne mukamiki nan shi ne mukamiki nan wajen nan shi ne mukamiki tsakanin kunne da kuma wato zuwa nan zakal an gane ko shi ne ake ce masa mukamiki to bai da su gai tsakanin mukamikinsa ne kwaya biyu an gane? إنما كان شيبا بين صدقيه كوبشي صدقيه ولكن أبو بكر سيدنا أبو بكر خدب بالحنا والكتب يا يا يرنا غاشن بالحنا حنا wato abin rana gashi ne da yake mai da gashi ya yi ja shi kuma katab shi ma abin rana gashi ne wanda yake mai da gashi ya yi fatsi ya yi duhu kaɗan fatsi-fatsi to an yi magana akan rina gashi shin rina gashi halal ne ko haramun ne rina gashi ya halatta mutum ya rina gashinsa babu laifi kana matashi gashinka ya yi ja ka saka baki ka rina shi ya yi baki wulik ba laifi ko ka saka wani man da zai mai da shi baki wulik ba laifi ba laifi sai dai kawai abin da aka yi saɓani a kai shine tsoho wanda gashinsa ya yi furfura zai iya rina gashinsa ya mai da gashinsa baƙi saboda ya ɓoye tsufansa sai aka ce a'a wannan kuma yana cikin tagayiru halƙillah jirkita halittan Allah wanda shaidan ya ce wala umanniyannahum ko wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah zan sa su gori zan saka su su yayyanka kunnayen dabbobi sannan kuma zan sa su su sauya halittan Allah sai aka ce to mai furfura ya rina kan shi daga fari ya zawo baki aka ce to wannan canja halittan Allah ne ba zai yi haka ba sabila da mada'at ne zuwa ga ƙuruciya bayan kuma girma ya kama shi sai aka ce in dai rina kansa sai dai ya rina da ja hanna abinda ake rufe rina gashi da shi ja kamar lalle kenan lalle shi sa da ku ga wasu sukan shi yayi baki su rina gashin su yayi gemun su in yayi fari su rina shi yayi ja ce ba a rinawa yayi baki amma dan kai samari ne za ka kyautata suranka babu laifi ka saka wato baki domin ya gyara gyara gashinka amma kuma ba irin yadda za ka ga an yi wato irin yadda za ka ga ana aski irin na rashin mutunci wanda manzan Allah ya hana duk askin da da a aske wani bangare a bar wani bangare manzan Allah ya hana haramun ne annabi ya ce a bar shi gaba ɗaya ko a aske shi gaba ɗaya haka manzon Allah ya yi umarni ma wata mata da ya ga ta aske gashin ɗanta ta bar wani tsibiri da kali a sama ana ce masa da kalin shaida eh ya annabi ya ce ki aske shi gaba ɗaya ko kuma ki bar shi gaba ɗaya amma a aske ba'adin wani gashi a bar ba'adin wani gashi wannan ya saba makarantarwar manzon Allah to kuma da mu ga adatan haka matasan mu suke su adansu shine gaba ɗaya ta'ada na bayahude ta'ada na makiyin musulunci ya janye musu wato wayewa irin na musulunci sai ana ganin mutum ya yi kwaikwayi musulunci kamar wani ƙauyenci ne ƙauyenci ne na sa riga irin na musulunci wanda addinin musulunci ya karantar wanda yake da kamala ƙauyenci ne na yi amfani da karantarwar manza Allah sallallahu alaihi wasallama a'a in dan sa wando in yi suwagil in sauke shi kasa in jawo duwawu na ya fito waje a uzubillah eh ko na taka kafan wando wanda manzon Allah ya hana taka sutura ma asbala min alka'bayn fa fin nar duk abin da yayi kasa daga idan sawu yana wuta abinda da ka dashi daga suturanka amma akwai wato maksudi na wannan nassin bila da wasu rashin fahimtar maqasidun nusus yakan saka su su fada cikin haramta abin da Allah ya halatta sayyuna abubakar ya fito yana jan tufafinsa a ƙasa ko kuma zan Allah ya hana jan tufafi a ƙasa wa iyakum wa isbalul izar ko wa isbalal izar fa innahu min al bakhila na hana ku kuna jan tufafin ku a ƙasa yana daga abin da ke nuna girman kai to ashe a gurin larabawa idan mutum yana jan tufafinsa a ƙasa abin da yake nunawa shi yana jiji da kai an gane an gane ko kamar yana jiji da kai da manzon Allah ya ce haramun ne jan tufafi a ƙasa sai annabi ya ce banda na sayidina abubakar sabila da baya cikin wanda suke jan tufafi kuyala a domin nuna takama da girman kai to ashe barin tufafi din ya ja ƙasa wato haninsa yana da alaƙa ne da abin da yake isharin zukatan masu yi shine girman kai da jiji da kai jahiliya a gurinsu mutum ya zo yana jan tufafi a ƙasa har rawani a ƙasa ba haka abu jihal yayi ba aka ce cikin tarihi ranar da sai da tula khadija za ta ayyana wanda za ta aure shi ko ta ce duk manemanta su zo gaba ɗaya abu jihal yana cikin manemanta shikenan sai ya zo ranan ya je ya yi rawani rawani har yana jan ƙasa jahili ba ya rawani rawani har na jan ƙasa ya zo da riga rigansa na tufafinsa yana jan ƙasa yana share hanya sai da kuma aka zo ne sai ta nuna ta ce ita manzan Allah ne ta zaɓa shi ne za ta aura to daga nan kuma gaban abu jihal ya daɗa ƙaruwa an gane ba? yawwa to manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai taba saka wani rini a gashinsa ba na ja ko ka wani kala sai dai sayyidina abubakar ya rina gashinsa wato da da lalle da kuma wani nau'i na abin da yake sa gashi yayi fatsi shine alhanna wal katam yayi rina gashinsa da hanna da katam an gane ko حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال أكبرنا عبد الرزاق أم معمر عن ثابت أن أنس قال ما أددت في رأس رسول الله ولهيته إلا أربع عشر شعرة بيضاء na hadisin kenan bukhari ya rawaice hadisin ko ahmad ya fitar da hadisin a cikin musnad nasa ingantaccen hadisi ne daga ishaq ibn mansur daga yahaya ibn musa sun ce da ishaqu ibn mansur da yahaya ibn musa sun ce abdulrazak ya ba mu labari daga ma'amar daga sabit daga anas ya ce ma'adattu ban kirga fi sha'adin rasulillahi wa lihiyatihi illa arba ashara sharatan baida'a ban kirga farin gashi a gashin akan manzon Allah ba sai kwaya goma sha hudu gaba ɗaya kwaya goma sha hudu ne shi kuma farin gashi adatan idan ka ga furfura ya fito wa mutum wahala ne ko tsufa ba iya wai tsufa ne yake sa mutum ya yi farin gashi ba wahala ma yakan sa mutum ya yi furfura tun kafin lokacinsa Ali ibn al-Husayn yace mata'ibuha tushayyibu qabla waqtin la kharifuha tasiru ila al-juzazi wahalan duniya yakan sa kan mutun yayi farfara kaga mutun yayi farfara ba wahalan kiyama bane Allah yace yawman yaj'alul ladana shiba ranan da yara kananu da kaga farfara akan su as-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula farfara kawai zaka gani akan jinjiri saboda wahala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam furfuransa ba na wahala bane in ka ga manzon Allah ba ka ga wahala ba a jikin manzon Allah wa shadda min saqabin ahsha'ahu wa tawa tahta alhijarati kashfan mutraf aladami duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zagewa yayi ta cin abinci bai taba koshi ba tun da yake amma kuma baka taba ganin jiki mai ni'ima da laushi irin jikin manzon Allah ba Anas ya ce na yi sallama da manzan Allah tun da nake ban taɓa shafan wani abu mai laushi kamar hannun manzan Allah ba ma masastu dibajan alliyan min yadda rasulillah ban shafa wani abu mai laushi auduga ko wani abu mai ni'ima kamar hannun manzan Allah ba kana sallama da shi da ka ji sanyi ka ji ni'ima eh ya shiga jikinka rahbar raha sallallahu alaihi wasallam to da haka gashin manzon Allah ba furfuran manzon Allah ba ta wahala ba ce furfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sanin ubangiji ne sanin Allah zunzurutun sanin Allah da tsoron Allah ita ta sa furfuran ta bayyana ba zai yi bacci ba inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min sultayil layli wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak baya bacci da daddare sai da kafafuwansa suka kukumbura saboda tsoron Allah da tunanin Allah saboda takwa inna akramakum inda Allahi atqakum wanda yafi kowa girma a gurin Allah shine wanda yafi tsoron Allah manzon Allah huwa akramuna ala Allah abun Allah sabila da huwa atqana sayyidul muttaqin shi ya fi kowa tsoron Allah sai yasa wani hadisi ya ce ana akaramu ala rabbi ni girma na a gurin Allah ya fi kowane girma girma na a gurin Allah ya shige Allah ya bar ni a kabari sama da kwana uku duk da hadisin an yi maganganu a kansa girman manzon Allah a gurin Allah annabawa ba su kai kwana arba'in a kabari Allah yake ɗaga su Allah ya kiyaye jikinsu sabila da ƙasa ba ta cin naman jikin annabawa eh sai a ɗauke su gaba ɗaya a kabarin sai su koma wani rayuwa daban to shi annabi saboda girmansa a gurin Allah bai ma kai kwana uku ba bai kai kwana uku ba wannan gurin da muke ziyaransa wajen da raudan manzan Allah makwancin manzan Allah ne da gaske haka ne waje ne da babu wanda ya kai shi ya kai raman dufinat bilqa'i a azumahu wa taba min ibihin nal eh misku wal akamu nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al'afaf wa fihi al-jud wal karam koko la tiba ya'dulu turban damma azumahu tuba li muntashikin minhu wa muntasim nan annabi yana kwance a gurin da gaske haka ne amma kuma ba kasusuwa bane suke cikin ramin ba kuma mucacce bane yake cikin ramin rayayye ne ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayye ne da kana masa sallama zai amsa ba za ka gane waye annaba a wurin Allah ba sai Allah ya azurta ka kayi umara ka je ziyarar manzon Allah ka je Madina wallahi da ka gane annabi sallallahu alaihi wasallama iyaka ne iyaka akwai zamanin da aka taba wani sarkin da aka zo da a sace za a ɗauke wai wai a tunaninsu wai hamma kaumun bi katlihi fa aba saifu wa fa'an wa fa'ati sabwa suka zo wai da su sace jikin manzon Allah baki suka zo rimi rimi daga aka turo su aka musu ba su kwangilan su zo su ɗauko jikin manzon Allah suka zo da suka zo suka nemi masauki kusa da rauda tabiya da idan ka je madina gaba ɗaya masaukai za ka ga abin da ya kewaye kabarin manzo Allah masaukai ne kawai manya-manyan otel ne wanda baki idan suka zo suke sauka to sai suka nemi masauki kusa da raudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna dafa abinci suna dafa nama suna rabawa masu ziyaran annabi da sauransu sun saka wasu ma'aikata kuma a ƙasa suna haƙar rami suna tona rami suna sun dinkaru gurin da manzan Allah yake ta ƙasa sun dinkaru gurin da manzan Allah sun yi nisa saura kaɗan su zo wurin da manzan Allah yake kwanci sai wani ɗaya daga cikin bayan Allah manzan Allah ya zo masa a mafarki waye ya ce ba a karɓan sako a gun manzan Allah a mafarki sai kawai ya yi mafarkin manzan Allah annabi yana masa ishara lallai ya zo ya kawo ɗauki akwai wani abin da yake shirin faruwa ya zo madina akwai abin da yake shirin faruwa ya kawo ɗauki akwai abin da yake shirin faruwa ya juyo sai da ya kwana uku yana wannan mafarkin yana zuwa madina kawai sai a zuciyarsa ya gane akwai wani abu kawai sai aka kama bincike na gaggawa a binciki kowane irin abu ne yake faruwa a bincika aka kama bincike ana bincike ana bincike ana bincike ana binciken ɗakuna da sauransu har aka samu waɗannan mutane da suke tara baraban abubuwa aka je ga ɗakinsu kawai aka ga sun tona rami ta ƙasa ne suna ta haƙa suna son da su tunkari gurin da raudan manzan Allah yake sun yi kusa ma to daga nan ne wannan sarkin ya sa aka narka wani irin dalma tare da dutse da kwalta kabarin manzan Allah aka yi tono mai zurfin gaske kawai sai aka aka zuba yanda dutse bai isa fasa wannan abun ba karfe bai isa fasa wannan abun ba babu abin da zai iya fasa wannan abun sai zaman torau da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasa an kewaye shi ne gaba ɗaya abin da ya kewaye shi narkakken kwalta ne wanda yake tare da dalma da dutse da wasu irin nau'o'in abubuwa na sinadari kawai wanda Allah ya yi domin ya kare jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hamma qaumun bi qatlihi fa aba sayfu wa fa'an wa fa'ati sara'at qauma hu haba'ilu bagi maddaha al-kufr minhum waddahaw abinda ya halakar da jama'an annabi illa bi ahli to idan ka je madina zaka ga ikon Allah Allah ya azurta mu Allah ya azurta mu kaje zaka ga ikon Allah kullu yawmin huwa fi sha'an wannan ayan kawai abinda zaka ji tuna kenan a ranka saboda a 24 hours din nan tun daga safiya lokacin da za a bude masallaci lokacin da za a buɗe masallaci har lokacin da da a rufe masallaci kawai baƙi ne suke gurin manzan Allah ana shiga ana fita ana shiga ana fita ana shiga ana fita ana shiga ana fita kuma raudan manza Allah gaba take da gurin da liman yake an gane ko idan misali nan ne alƙibla liman idan ya zuwa nan da ya tsaya to kabarin manza Allah a gaba yake salloli guda biyar ɗin nan duka annabi yana cikin masallacinsa da shi da jama'ansa yake yin sallah wannan kaɗai ya ishe ka gane girman manzan Allah sallah biyar da a kira wa alamu anna fikum rasulallah annabin yana nan yana cikin jama'ansa ana masa sallama yana mayarwa ana masa sallama yana mayarwa lokacin sallah yayi a kira sallah a tashi a kabbar sallah yana cikin masallaci kabarinsa bai je ko ina bana cikin masallaci wannan kadai ya isa girma ga annabi Allah ya kara ma annabi daraja to tsananin sanin Allah ya sa annabi ya yi furfura ba wai tsufa ko wahala ba an gane ko حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك بن هرب قال سمعت جابر بن صمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه شيء نعم حديث محمد بن المثنى yace Abu Dawud ya bamu labari Shu'ba ya bamu labari daga Simak ibn Harb qala yace sami'tu Jabir sami'tu Jabir ibn Jabir ibn Samura naji Jabir ibn Samura sami'tu Jabir ibn Samura naji Jabir ibn Samura waƙad su'ila an shaiba rasulillah an tambaye shi akan yaya furfuran manzan Allah yake faƙala sai ya ce kana idza da hana ra'sahu idan manzan Allah ya saka mai a gashinsa ai mun karanta a baya manzan Allah yakan sa mai a gashinsa ko yawa to kana idza da hana ra'sahu idan ya saka mai a gashinsa lam yura minhu shay'un furfuran masu kambu ya ba a ganin furfuran wa idza lam yadhan idan bai sa mai a gashinsa ba ru'uya minhu sai aga furfuran dugo dugo far far far far fari kuma furfuran ba wai ran batso bane sun fito ne yan kadan kaman taurari a sararin sama a duhun dare taurari ba kara ma sama suke kyau suke yi ba eh to furfuran manzon Allah wani ado ne an gane ba wani ado ne da za ka yi wato da ka gansu tamkar wato taurari cikin duhun dare gashin manzan Allah dilim kaman duhun dare fararen gasan nan su kuma kaman taurari cikin duhun dare suna haskawa to haka furfura yake a gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba furfura ba ne na wahala furfura ne na jin daɗi amma jin daɗin ganawa da ubangiji ba jin daɗin duniya ba don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki duniya gurin zama ba bai taɓa roƙon duniya ba mai dai da duniya ka taɓa ganin mutum ya zo yana roƙon abin da nasa ne don shi aka yi he kai ne an yi abinci a gidanku don kai an zuba an kawo kwanan a gabanka sai ka zo kana roƙon don Allah a san min na ɗan cilo mai biyu a ciki duniya fa dan annabi aka yi sai ya zo kuma yana roƙa yana bukata wa kaifa tad'u ila dunya darurata man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adam muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al-amiru nahi fala ahadun abarra fil qawli la minhu wa la na'ami wa huwa al-habibu alladhi turja shafa'atuhu likullin min al-hawlin min al-ahwali muqtahimi yaushe annabi dai zo yana roƙon duniya bai taba roƙon duniya ba shi bai taba ba ba abin da zai yi da duniya ya girma duniya wa akkadat zuhudahu fiha daruratuhu inna ad-darurata la ta'du ala al-ism duniya abun banza ne wato daraja a gurin Allah ba wai a abin duniya yake ba mutane gaba ɗaya yanzu ba su da imani ko na ce ba mu da imani yawa mutum in ka gana da ana haba-haba da mutum to an ganshi da dan wani abu na duniya duk martaban da Allah ya yi wa mutum duk ilimin da Allah ya yi wa mutum duk tsoron Allahnka ba ruwan mutane da tsoron Allahnka wallahi ba ruwan mutane abinsu shara suka ɗauke ka amma in kana da silalla kana da nerori kana da dala to da ka ga mutane kamar da su yi sujada a gabanka akwai wani baiti na shehu dahiru ko maulana shek dahiru bauchi kun san adibi ne akwai wani baitin su da yake cewa laula shari'atu tana hasaji dina an sujudi li ghairi llahi kallu sujjadan li gani ba dai shari'a ta hana mutane su sujada ma wanda ba Allah ba to da da kaga yanda mutane da suna sujada wa mai kudi Allahu akbar wallahi masu kudi za ka ga an walakanta mutum mai daraja saboda mai kuɗi to da a ce daraja a gurin Allah yana da alaka da a ga mutum da kuɗi ne to da duk duniya ba wanda ya kai manzan Allah kuɗi ba daraja ba ne kuɗi wallahi falala ne wanda Allah na yi ma arne yana yi wa musulmi yana yi ma wanda yake so yana yi ma wanda baya so ba shi ne arziki ba a'a falala ne nau'i ne na arziki amma babban arziki ka ganka kana tare da Allah kana son manzan Allah kana tuna mutuwa wallahi fa hadha ka mulkun la yuba'u bi dirhami wannan yafi kuɗi wallahi yafi kuɗi wallahi kar ka wani daga hankalinka akan duniya ƙarya ne duka wallahi ƙarya ne wanda suka fi kowa mallakan duniya su suka ba da labarin duniya yaudara ne rudi ne saboda wato wani jarrabawa ne Allah ya saka cikin zukata duk abin da mutum zai mallaka na duniya iyaka ya gina manya-manyan benaye ya gina kamfanoni ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza iyakansa ya kawata ma Allah kasan Allah ya mutu ya bar ma Allah kasan ba kan da zai je da shi gina ma Allah kasansa sai dai kawai ya yaudari ana daukan abin Allah ana ce nasa ne gidan wani ba gidanka bane akwai mai gida ne a nan ina da gida ya ci gaba da zama mana gidan inda na hannu na risu la'ar da wa mana alaiha wa ilaina yurja'un da ƙasa da abin da ke cikin ta dunna Allah ne zinaran da aka halitta tun farkon duniya har yanzu shine zinaran mutuwa ake a bar ma wani mutuwa ake a bar ma wani mutuwa ake a bar ma wani kawai daga hannun wani ta dawo hannun wani daga hannun wani ta dawo hannun wani daga hannun wani ta dawo hannun wani in gida ne sai na baka takardu sai ka bani gidan ko na tura maka lambobi ta waya sai ka bani gidan wai na saya kun ga arhan duniya idan mota ne sai na baka takaddu wanda wannan takaddun ba za ka cika koshi ba sai na saya amma mutane sun rafkana duniya ya fi musu komai yanzu tsoron allah kama duk tsoron allah ka in baka da duniya sai a ce munafiki ne kai eh a ce munafiki ne ai ƙarya yake yi a ran allah ba ne tsoron Allahnsa na ƙarya ne saboda baya da kuɗi amma idan mutum yana da kuɗi haba a ai wani wani ai dan aljanna in kana son kaga dan aljanna kaga wani ra'aytu an-nasa kad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu an-nasu kad malu ra'aytu an-nasa kad zahabu ila man indahu zahabun fa man la indahu zahabun fa anhu an-nasu kad zahabu na ai ra'aytu an-nasa qad faddu ila man indahu fidda wa man la indahu fidda fa anhu an-nasu qad faddu to haka ne Imam Shafi'i ne ya faɗa yace naga mutane sun karkata gurin kuɗi duk wanda baya da kuɗi to mutane sun sun karkace masa naga mutane sun tafi gurin mai kuɗi duk wanda baya da kuɗi to mutane sun tafi sun bashi naga mutane sun sun sun yi gudu sun je gurin mai azurfa duk wanda baya da azurfa mutane sun masa watsewan zabi to da kuɗi Allah ya raba mu da sharrin duniya yawa to ba tsoron Allah baya da alaka da abin da mutum ya mallaka a duniya a'a idan Allah yana son mutum iza awhashaka min khalqihi fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsa bihi babal unsi bihi haka ibnu ata yace yace idan kaga Allah ya raba ka da halittunsa ka shiga cikin wahsha ga talauci ga tsanan mutane ga zagi ga cin mutunci ga kaza to ka sani Allah yana son ka dawo ka zo gurinsa ne yana son ya buɗe maka ƙofan kusanta da shi ne sai yasa zai zai saka maka wahsha tsakaninka da halittu idza awhashaka min khalqihi fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi Allah ya kara mana imani hadisi na nawa muka karanta 38 to anan da mu tsaya mun karanta hadisi hudu kenan to anan da mu tsaya eh abinda muka karanta dai dai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana eh Allah ya kara mana san manzan Allah Allah ya sa manzan Allah ya cece mu waye mai tambaya na'am na'am idan mutum ya je madina yadda zai gane shehu ibrahim magajin manzan allah ne mm. mm. allahu akbar allahu akbar ya yi mana wani mukarana ne saboda allah in yana son bayi sai ya gadar musu da sirrin manzan allah sai kamar shehinmu na bauchi maulana shek zahiru bauchi idan yana gida wuni zuburtun daga safiya har dare shiga ake ana fita shiga ake ana fita shiga ake ana fita in shehi baya gari kuma sai kaga kaman ba kowa ma a garin kaman ba kowa a garin ya Allah ka ja mana kwanan shehi ya Allah ka ja mana kwanan shehi albarkan manzon Allah ba tambaya na'am ya ce kun ji tambayansa ya ce idan mutum ya je kabarin manzan Allah in an masa sallama in ya amsa ana ji ne ko ba a ji Allah ya sa ka je ka taba zuwa Allah ya azarta ka ka je wanda Allah ya buɗe masa zai ji ana ji wata Allah yakan jiyar da su wata Allah yakan jiyar da su amma ba wai kowa da kowa bane yakan ji mu ma da muka je ba wai in an yi sallaman bane sai a ji a tafi kan cewa alaikum salam ba haka bane a in ka yi sallama wa manzon Allah zai mayar maka da sallama in Allah ya nufi ka kaji sai ka ji idan kuma Allah bai nufi zaka ji ba ya dai amsa ko ma yayi ne an gane ko Allah ya kara mana san annabi اللهم اقض لنا حوائجنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم توفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله